أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imamu zahabi littafi mai suna kitabul kaba'ir inda a wancan sati mun yi darasi na 34 a cikin wannan littafi yau insha Allah ta'ala za mu yi darasi na 35 a cikin wannan littafi inda muke akan kabira ta goma sha tara bi ma'ana babban zunubi na goma sha tara wanda shi ne abin da ya shahi shan giya ko kuma dukkan dangin wani abu wanda yake iya sanya maye a wancan lokaci mun tsaya akan wasu hadisai na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa'anda suke mana bayani akan dukkan wanda ya bada gudunmuwa akan abin da ya shahi kayan maye tun daga wanda ya kera ta tun daga wanda ya dakwanta tun daga wanda yake saidawa tun daga wanda yake shayar da mutane idan sun zo sha kowa daga cikinsu duka su guda ƙarƙashin tsinuwa ta Allah subhanahu wa ta'ala suke malam inda akan wannan bayanin yake ce mana zikru mallu'ina fil khamr malai ce za a yi magana ko za a ambaci wa'anda aka tsine musu dalilin shan giya shine mallu'ina fil khamr wanda aka tsine musu dalilin shan giya yace rawa abu dawud anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala abu dawud yayi ruwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lu'inatil khamr yace an tsine ma giya ka gode kamera yace lu'inatil khamr yace an tsine ma giya bi ainiha yace ita karan kanta an tsine mata wa sharibiha yace da kuma mashayin ita giya wa saqiha da wanda yake shayar da mutane wa ba'i'iha da mai saidata wa mubta'aha da mai saya ya sayar wa asiriha wa mu'tasiriha da wanda yake kera ta da kuma wanda ake kera makin wa hamiliha wal mahmulatu ilaihi da wanda yake daukan giye yayi da kwanta da wanda kuma in aka yi da shi ake kaima wa akilu thamaniha da wanda yake cin wani abu na riba idan an sai da giyu ko kuma an yi dakon yace gabaki ɗayansu an tsine musu albarka dukkan wanda yake da alaka ta kusa ko ta nesa akan abin da ya shayi kayan maye gabaki ɗayansu Allah tsine musu albarka ƙarƙashin tsinuwa ta Allah suke kenan kaga rabar irin wannan abu rabar irin wannan irin wannan zunubi sai mutum ya takaranzin saboda kalkashin tsinuwa ta Allah kake tsinuwa ta Allah kuma shine kawar da mutum daga rahama ta ubangiji Allah subhanahu wataala duk yanda yake jin kai ga bayan shi idan ya tsine maka albarka kenan kai kinnan ya hudda hannun shi daga cikin al'amuranka duk wanda kuma Allah hudda al'amuran shi ya hudda hannun shi daga cikin al'amuran shi ai ya mutu ya lalace a ce Allah ba ruwan shi da kai kai da kullum a rayuwa in aka yi wani abu ta kake akwai Allah ta kake mun gaya ma Allah ta kake Allah yana gani to sai Allah ya ce yanzu ya huta daga cikin al'amuran ka aika shiga uku to shine idan ka ji an ce akwai tsinuwa kan wani zunubi to ka kiyaye kanka ba abin raba bane sai ce wa rawahu ah wa rawahu imam ahmad min hadith ibn abbas haka imam ahmad ya yi ruwaya daga hadisi na abdullahi dan abbas yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa atani jibril jibril ya zo mini jibril da ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ce ya muhammad sai ce ya kai annan muhammad inna allaha la'ana al-khamr yace Allah ya tsine magiya wa asiriha wa muqtasiriha da mai shanta da mai kera ta da wanda yake sha da wanda ake kera ma wa ba'iha wa mubta'aha da mai saidawa da mai saya ya sayar wa sharibiha wa akili tamaniha da mai sha da wanda yake cin wani abu na riba a lokacin da ake kai kawo a kanta wa hamiliha wal mahmulatu ilayhi da wanda yake dakwanta da wanda aka yi dakon shi ake kaima wa saqiha wa mustaqiha yace da wanda yake shayar da mutane sune server ko servers matan nan da suke raba giya a cikin gida ko namiji mai sai da a kwantar ko na amurka duka duk da yake da alaka da ita gidan yanzu kaga in aka ɗauki gidan giya na ba idan aka ɗauki ba in dai ka san barce za kada ka kuskura ka ba da gudunmuwa ta wani aiki da ka iya domin a gina wannan wurin ko ka je ka yi laburanci a gina wannan gidan ko ka zama electrician in aka yi da gidan ko ka zama fulani ko mai lashu ko mai kawo rere ko mai ka in dai ka san gidan giya ne zai in baka sani ba wannan Allah bai kawo mutum da laifin da bisani amma in ka san gidan giya ne babu ta yanda zai ka bada gudunmuwa a zo a gina gidan giya wannan yana daga cikin gudunmuwar da za ku bada ku musulmi idan wani yana ya zo tunda mafi yawa da wahala a irin wannan kasashen namu kaga wani wanda yake musulmi iyayen shi musulmai wanda ga gidansu ga ɗan uwan shi kowa ya san shi kowa ya san ɗan uwan shi ya zo ya yi tsaye kai da katanga ya ce shi ya yi gidan giya yana da wahala ka irin wannan mafiya wani ne zai tsallako ya zo ya zo ya shirya irin wannan sha'ani to idan ya kasance ka tabbata wannan mutumin irin sana'a shi kenan irin abin da zai kenan bai dacewa ka ba da gudunmuwa a zo a gina gidan giya haka nan kana da mota ta dako ya kira ka ce ma ka zo ka ɗaukan mai kaya ka kai mai wani wuri in dai ka san giya ce bai dace ka ɗauki giya wannan ka kai ta in ka ɗauki wannan dakon kuma ka kai ka tabbatar da cewa wannan dakon da kai shi kan shi ƙarƙashin tsinuwa kake kuma wannan abin da za ka ci na riba da ka samu dalilin wannan dakon shi ma tsinuwa ce kenan ka ga irin abin da ya shafi kwaya tramol wiwi komprime dukkan dangin wani abu wanda ake zuwa a sha a yi maye gabaki ɗayansu inda kai mai mota kasan wannan abin ga destination in shi abin sa maye ne kaza ne kaza ne kasan to bai dace aka dauka bai dace aka yi dakon tramol bai dace aka yi dakon wiwi bai dace ai ka sani sarai in aka kama ka in polisai sun kama ka ya ake kwashe ai ba kwashe lafiya kago ka takarace karece ana neman shaidu ana cewa ai baka sani bane da kyar ka samu kafuta in kai sa ma ka fita to duk abin da ya shafi wannan abubuwan bai dace a musulmi yayi idan kai kuma tsinuwa ce ta ubangiji take jiran ka sai malai yake cewa fasulu zikrun nahi an iyalati shurbatul khamri idha maradu wa kadhalika la yusallim alayhi bayani akan cewa bai dacewa akwai hani na musamman bi ma'ana an hana ka je ka gaida marar lahiya alhali mashayi ne bi ma'ana mashayin giya idan ya rishin lahiya ba a zuwa a gaida shi mashayin giya bai dacewa ka mashi sallama wannan kuma ya gama hamishin wiwi bisa huta duk lokacin da kuka ji mun ce giya to ba muna nufin giya ruwan kaɗai ba a har mai shan abin da yake samu duk abin da yake samu ya kowane iri akwai hadisin za mu karanta shi yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani duk abin da ya kasance wanda ana iya sa mai suna giya gasu gasu za mu gani insha Allah kenan ya an kiyaye rashin lahi rashin lahi eh to su dai magana ana magana akan idan sun zamna suna sha su ne baka sallama ba eh yana halin maye wannan baka sallama ba shine hadisin zamu karanta yanzu amma idan ya kwanta rashin lafiya bai dace a je a gaida shi eh shine hadisin zamu karanta yanzu insha Allah shi sha bata sha maye shi ce na za kama irin bushe-bushe ne kawai haka ana maye? a ta biyu layi inda ana maye wani abu suke sawa? wani abu ake sa a cikinta? subhanallah a ruwan wannan kambacin shi a sa giya citan wannan kambacin shi a subhanallah ai ka san ba magana a wannan a babu dan za a hiranta haka a sa giya a ƙasa a sa wiwi a sama yace an abdullahi bin umar bin al-as radiyallahu anhuma qala la ta'udu shurabul khamri idha maradu amr bin al-as yake cewa kada ku je gaida mashayin giya idan ya kwanta rashin lafiya qala al-bukhari wa qala ibn umar la tusallimu ala shurbati al-khamr ibn umar yake cewa kai idan sun zamna suna sha kada kuma su sallama ka san a wancan lokaci kowa daidai ku wasu daga ciki suna kera kayan su giya a cikin gida su suke yin kayan su ba wani wuri ke da kai na musamman ba na sai da ta a kowa kayan shi ke yi a gida kowa ya iya dan tulu ne da dabino da dan ɗin itace za a gama a zuba ruwa a rihe a cikin rami abin ne bayan kwana kaza a zo a tone a tace a maida a rihe hallo bayan kwana kaza zuwa kwana 40 shikenan ta mama daga an dauka an shahe a shiga wani dan yanayi da giya kowa ya iya ta lokacin to shine kaji ana aka aka zano bayanin cewa da mai kera wai da wanda aka kera ake bashi sha da wanda yake dako da wanda yake kaza da wanda yake kaza kowa yana ciki so a lokacin nan kowa na iya kera kayan shakira to shi ne ke cewa kada a musu ma sallama idan sun gamu kaga wannan yana daga cikin gamuwar da ake yi a shagiya shi ya kawo sababin haramta ta kwata-kwata a duniya ranar da aka zo aka zamna a wata garka ana tattaunawa aka zo aka yi walima aka ci aka sha raƙumi ne ma aka yanka aka gasa kuma aka giya da aka ci hannu aka sha giya to a daga cikin kasusuwan na raƙumin wani ya ɗauki ƙwabirin raƙumi suna gargama da wani ya buga ne shi a kai wannan ya ji mashi ciwo kamar jini ta zuba kahin zubar garkai Allah ya sabko aya ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun kahin su koma gida kahin da suke su Allah ya sabko aya ce ya haramta daga cikin sahabbai wasu a wani gida sun gamu suna sha aka wani mai shela ya zo ce musu ku saurara aya ta sauko an haramta giya a lokacin nan suka wani ya dauka zai sha yana ji an ce an haramta ya zubda muharin da bai sake sha ba har ya mutu haka aka raba hudu tulu-tulu ana zubda sai da ya kai garin kamar an yi ruwa kowa ya hudu ta shi saboda a lokacin halaka ba ba a haramta ba amma ana haramtawa shi kenan suka bai allahumma illa ɗaiɗaiku kawai da aka samu wanda wani lokaci suna sha su ma don ya kasance kuma wa'azi a gare mu irin haddin da ake masu idan sun sha irin su nu'aiman wanda mun taba da labarin sha shi an samu ya sha wata rana har wani tsini mishi annabi ya ce a kaka tsini mishi da ta faru fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu kada ka ga wannan laifin da yake duk da haka yana san Allah yana son manzon shi nu'aiman ba yace wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tujalisu shurabul khamr wa la ta'udu mardahum wa la tashhadu janaizahum yace kada ka zamna da mashaya giya kada ka kai da su idan sun yi rashin lahiya kada ka halarci janazar su wa inna sharibal khamri yujibu yawmal qiyamah mustaddan wajahu muswaddan wajahu mai shan giya za a kashe ran tashin kiyama fuskar shi bikikirin mudli'an lisanahu ala sadrihi halshen shi zai zazzago saman kirjin shi yasiru lu'abahu yaqdiruhu kullu man ra'ahu wa arafahu zai kasance halshen wannan nashi idan ya zazzago zuwa kirjin shi miyau da lallari da wane ne zai ringa zuba duk wanda ya ganshi zai ringa jin kyama akan shi zai tsane shi ya ce wa arafahu annahu sharibu khamr kuma kai tsaye za a fahimci cewa wannan mashakiya ne hadisin maudu'i ne amma yana karantar da mu irin kyama da ake ma giya irin kyama da ake ma mashayan giya tun a nan duniya barantana a lahira kaga mutum yana ta hiya a titi ana ta mai birki a mota yana ta zigzag in gada ya samu haɗa zai in gwalle samu haɗa zai a kira 'yan uwanshi 'yan uwansa a zo a tattare shi a taida shi gobe kuma ya tashi ya wartsaki hannu koma zai babu daɗi a wulakanci kowa kuma yake ce ce ya san ka kowa kuma yake ce ce ɗan uwanshi ne na dalili kuma a kwana biyu in kwaya ce kasance hankalin ma ya tafi to yanzu kaga wannan wanda ya sababa ma kanshi da kanshi ta iya hankalin shi ai kasan yana da al'amari babba a gaban ubangiji mahaukaci a shari'a an tsarki mashi alƙalami bi ma'ana ba a kama shi da rai to ya kasance kai ne kai dalilin haukaci wataka in amma in hauka ne na Allah da annabi wanda kawai jaraba ce ta ubangiji ta zo mutum ya samu taɓuwa hankali wannan yana da uzuri a gaban Allah duk wani laifi da za ka aikata a halin wannan na hauka da wata ibara da za ka bari a halin hauka da kurakure da za ka ta aikata a halin haukan wannan uzuri gare ka saboda ba ka da hankali to amma kai ka sababa ka ta yi da hankalin naka ai ka san duk abin da ka ɗauka a wannan halin na hauka iya wuyanka ba inda za Allah ke ya ce kala ba'dul ulama innama yunha an iyadatihim li anna sharibal khamr fasiqun mal'un yace malamai wasu suke cewa abin da yasa aka ce a bar zuwa ga yana su idan sun yi rashin lafiya yace saboda shi mashayin giya fasiki ne kuma hallo yana da tsinuwa akan shi yace qad la'anahu Allah wa rasuluhu kama taqaddama fi qawlihi Allah da manzon shi sun tsine mushi kamar yadda ya gabata yace la'ana Allahu al-khamur wa sharibaha Allah ya tsine ma giya da kuma mashayinta ya ce fa'inish taraha wa asaraha kanu mal'unan maratai ya ce idan ya sayi giya ya sha to yana da tsinuwa guda biyu a kan shi ka je ka sayi kwaya kuma ka sha kwaye to tsinuwa biyu gare ka a kanka ya ce wa in saƙaha li ghairihi kanu mal'unan talata marat idan kuma ka saya ma wani yanzu kuma kai tsinuwa ka guda uku ce ga laifin saya ga laihin kasha kuma ga laihin kashayar da wani tsino ka uku gari ya ce falidalika naha an iyadatihi wasalamu alaihi ya ce saboda shi ne saboda wani tsino take wuyan shi shi sa aka hana a je gaida shi shi sa aka hana a mashi sallama illa an ya tuba har sai ya tuba ya ce faman taba ya ce wanda ya tuba taba allahu alaihi allah zai yi mishi kofar tuba ba a ne take ba matakar rana ba ta fito daga yamma ba kotu ba tana buɗe Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim yace la tatanatu min rahmatillah yace ku ya ku bayina a gaya muku ya ku wa'anda suka zalunci kansu ya ku wa'anda suka tuci kansu ya ku wa'anda suka ringa ketare iyaka suna aikata zunubai la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke tsammani daga rahama ta ubangiji inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a allah yana gafara zunubai baki daya innahu huwal ghafurur rahim allah mai gafara ne mai jinkai kenan duk laihin da muke aikatawa duk laihin da muka san muna da kauyen kada mu ce shikenan ai mu babu ta za mu samu gafara a wannan munana zato ne ga allah Allah ya ce zai gafarta kenan me ake bukata ga kai kai taubatan nasuha Allah ya kalli zuciyar kai gani da gaske kake kana so ka bari da gaske kake niyyar ka mai kyau ce kuma ka bar wannan abin da kake aikatawa kai tsaye kuma ka dauki aniyar cewa ba za ka sake aikatawa ba a gaba kuma ka yi nadama an nadama ta taubatun in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nadama tuba ce to idan Allah ya kalli zuciyarka ka tattara wa'annan abubuwa to insha Allah Allah zai yaye maka shi Allah so yake ka koma wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu eh Allah ya ce fafirru ila Allah ku yi gudu gudu ku koma zuwa ga Allah idan ya ga bawan shi mai zunubi mai kurakurai yau ya zo ya yi nadama yana so ya koma zuwa ga Allah Allah yana farin ciki ga wannan bawa to kai abin da Allah zai farin ciki da kai wannan abu da kake aikata na zunubi na shaye-shaye kai tsaye ka ɗauki da shi zo final ka ce ka bari sai dai ai abin da zai ka ringa hawayen kana ciwon kan kana rashin lahiyi kana wane ne wannan duka ruɗi na shaidan ka dangana ka bari kuma a gaban ka musallai gare ka dewa suna aikata kuma abin nan kana kallo kasan sai da cutarwa yake yana ta da hankali yana ta da huhu in giya ce ga siros kowa ya sani tana sababawa wani ba Allah wai shi kirtiken musulunci ne zai ya ce an karanta hadisi an ce ai iblis idan ya bayyana me yake eh masihi dajjal kai dajjal idan ya bayyana a goshin shi an rubuta kafirun don haka duk wanda ya ganshi zai karanta wannan kafirun amma duk da wannan kuma a ran gaban shi shikenan sai wai shi wai kirtiken magana ce sai ta yaya za a yi an rubuta kafiri a saman goshin shi ko musulmi zai bi shi wani wani irin magana ne wani sai aka ce mai ɗauko kwalin taba ka gani an rubuta new grabaman alasante an wasa sha an bar sha sha ake gashi an rubuta an ce wannan abin kashewa yake to a sa hoto a nuna maka cewa kan sai da ke furgoke amma wasu sha aka yi sha ake to kuma yawwa sai ya maza kaga ya tarattaba ala haza ashiya kathira kaga kai asarar kudinka mace asarar kudi kuma hallo ka sayi rashin lafiya da kudinka kenan kaga wani abubuwan kada sun isa su gadon mazini Allah bai san israfi da kudi walladina idan anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtulu wa kana bayna dhalika qawama kaga masu shan taba sigari ma ka gani sai a yi hatara haramun kada ka tada hankalin ka karin ga nema ka ce a baka hadisi a baka ayar ta ambaci taba ai ta babu ta a lokacin annabi daga ka tsaya ka ajiye hankalinka hadisi guda za ka ɗauka a ma'aiki annabi sallallahu alaihi aya guda za ka ɗauka shi kenan ta warware ma ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kada ku kai kanku da kai da kanku cikin halaka kowa kuma ya san wannan abin cutarwa yake kenan ka kai kanka cikin hallaka wannan hannun da Allah yi wannan hannun da Allah ya isa haramta maka taba kenan ka sha ma kanka lafiya ba abu ne ba na kirki ba abu ne na daraja ba ai kokari a bari abu ne wanda in ka ga kanan ka ko dan ka yana yi damuwa za ka yi kenan kai da kanka san ba kan kirki ba Allah taimake mu sai ce fasulu zikru annal khamra la yahillu tadawi biha wata mas'ala magana akan cewa giya bai dacewa a yi magani da ita bai dacewa a yi magani da giya kasan wannan mas'ala ce wadda wasu suke cewa ai babu larura sai a sha giya saboda wata cuta an ce ka sha giya ko kuma ka je wata ƙasa sanyi ake sai an sha wuski zaka ji dama dama saboda sanyi eh aka ce in ka jirgin rasha ko ina ne a yi dole he kasha a yanzu aka iya zama baka sha ba kawai rubi ne na shi rubi na shi musulunci ya yi magana kan wannan matsala kuma za mu karanta ta su na ya ce al'ummu salma hadisi daga ummu salma Allah ƙara mata yarda ta ce ishtakat ibnatul li ya ta ta yi rashin lahiya fanabantu laha fi kuzi sai na mata nabi shine wani ji mai ruwan giya fadakala alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa yaghni manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya shigo wurinta ya hasala fuska shi da kakalla ran shi abaci fa qala ma hadha ya ummu salma yace mata menene wannan kike yake ummu salma fa zakartu lahu anni udawi bihi ibnati sai nake ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam ai ina yin magani ne ga iyata wannan abin da nayi dai ne dan in ba iyata magani faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annan muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ke ce mata inna allaha ta'ala allah maɗaukakin sarki lam yaj'al shifa'a ummati fi ma harrama alaiha bai sanya waraka na al'ummata ba a cikin abin da ya haramta a gare ta don haka duk abin da kaji allah ya haramta shi to bai sanya wani magani a cikin wannan abin da al'umma za su ringa aiki da shi kenan duk abin da ka ci an ce an haramta shi kan wani ya kama ka wata kabila da ba a ya ce maka ai ai magani ne kana iya sha'a akwai magani a nemi magani eh a nemi magani hadisin da za mu karanta nan gaba ya mana bayani akan aje a nemi magani kawai akan wannan mas'ala abu hore da allah kara mashi yarda yake cewa mazana sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yake cewa ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa'an annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wata cuta da allah ya sauko sai an sauko maganin ta tare da ita duk wata cuta in ka ganta a duniya to allah subhanahu wataala ya sauko da maganin ta kuma ai muna gani a cikin natur ake nemo maganin kowace idan cuta a cikin natur ne itace ne ko ce in ka gama kaza da gama da kaza shi kenan su ma turawan kwamfani wanda suke kerawa su ma da itacen ne suke dauka itacen wayi su allah ne allah halitta itacen shi magunguna ne sanya na dukkan cutukan da muke fama da su babu wata cuta in ji annabi sallallahu alaihi wasallam da allah ya sabko a nan duniya sai an sabko da maganinta mine da ake so a ce maka wanda ya sani ya sani eh kuma kai mara lahiya kaga wannan hadisin zai sa ka ji sauki a ranka duk cutar da take damun ka duk tashin hankalin da kake ciki na cuta ana ta yawo an rasa magani an rasa kaza an je nan an je nan wannan hadisin ka karanta shi zai baka zamana cewa in Allah ya taimake kana iya samun maganin cutarka saboda annabi ya tabbatar wa huwa sadiqul masduq shi mai gaskiya ne abin gaskatawa ya ce akwai maganin cutar kenan insha Allah in dai aka yi dace za a warke kenan kaga shi mara lafiya zai samu sanyi a rake idan ya karanta wannan hadisin bayan haka nan specialist na bangaren likita za su fahimci cewa kowace cuta idan suka ganta to ko bincike ne ake bukata su kara yi suna iya samu magani tunda an riga an tabbatar musu da cewa babu wani magani babu wata cuta face akwai maganinta kenan kaga kai mara lahiya zaka samu ƙarin kuwa cewa takan yi a samu magani in warki kai kuma ma'aikaci ka sa a ranka cewa kowace irin cuta ana iya samu maganinta kenan idan aka zarafa ilimi ana iya samu wannan magani shine wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam na Abu Hurairah Bukhari da fitar hadisi haka akwai hadisi na Jabir bin Abdullah yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa li kulli da'in dawa kowace cuta tana da magani yace fa idza usiba dawa'u da idan akai katari akai gaman katar akai dace aka bayar da magani ga cutar da mutum yake fama da ita sai aka yi dace a wannan lokaci cewa maganin shine na cutai ya ce bi idinillahi azzawajal bara'a bi idinillahi azzawajal sai mutum ya warke amma da izinin Allah me ake so a nuna maka kana halin rashin lahiya ka rike imaninka ka sani cewa ba mai warkarwa sai Allah kada ka ringa dogara da maganin da ka sha kada ka ringa dogara da likitan da ya diba ka kada ka ringa dogara da likitan da ka tahi ka ce ai babban likita ce ƙasa ka zanaji specialist wani ne ya diba ni maganin nan miliyan kaza aka saya an intervention in kuɗi kaza aka kashe an yi kaza kana ta zane kai ka dogara ga wannan kace shine lahiya ka a'a Allah ke bada lahiya kai ka rike sababi ka sa a ranka kullun cewa ka sha magani sababi ka rike amma waraka tana wajen ma tana wajen Allah ka sa a ranka cewa ka je ganin likita wani sababi ka rike saboda Allah ba shi sani akan abin nan amma waraka a hannun Allah take idan ka dogara da magani kaɗai Allah ya barka da magani eh duk wanda ya dogara da wani abu Allah zai barka da abin da ka dogara da shi sai ku je ku karata da shi to Allah ke eh shine hadisin wannan ya ce mana hadisin na muslim sai ya ce idza fa idza usiba da da'ud da da'ud da bi ma'ana dawa'ud da idan aka yi gamankatar maganin yayi daidai da cutai sai ce bara abi idinillah sai mutum ya samu sauki amma da da izinin Allah ibn al-qayyim al-jawzi yake cewa wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da yace li kulli da'in dawa ko ta cuta tana da magani yake cewa taqwiya li nafsi al-marid wa tabib wa hatta ala talab dhalika ad-dawa wa taftish alayhi kamar yadda bayani ya gabata wannan magana ta cewa kowane magani yana ko da cuta tana da magani zai sanya ma mara lahiya zuciya kuma zai kara ma masu bincike karfin gwiwa su kara bincike za su samu maganin da ake bukata sai ce a cikin zadul ma'ada yake cewa wa ma'anar idil bittadawi wa tarkhisu fihi aw talabuhu faqad jaa an-nahyi an at-tadawi bil haram yace to wannan umarnin da aka bada aka ce kowace cuta tana da magani aka ce maka idan zaka nemi magani ka nemi magani da halak wannan kai tsina maka nuni akan cewa yin magani da haramun haramun ne yin magani da abin da Allah ya haramta haramun ne wannan shi ne kaɗai abin da ake nuna ma'ana sai al-hadrami yake cewa tariq bin suwaidin al-ju'fi sa'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wannan sahabin yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anil khamr yace akan giya yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa nahaw sai hana shi aw kariha an yasma'a sai ce mi a kada ya kuskure ya ringa yin giyan ma ya hana shi fa qala inna ma asna'uha li dawa sai ce ya rasulullah ai ina yin ta ne saboda magani sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi innahu laysa li dawa'in walakinahu da'u ya ce wannan abin da kake kerawa kake cewa magani ne kake kerawa to ba magani ba ne cutacce kake kera da kanta in ji wa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi daga Abu Darda daga Abu Huraira yake cewa naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dawa'il khabib annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi magani da kazamta magani da kazamta anan magana ce ake yi kaga a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam aka yi ta amma a yanzu ma akwai wanda suke magani da kazanta eh akwai wanda suke magani da kazanta misali a yawa wani jini misali ko a je mayanka a dauko a tattaro jini ai amfani da shi ko kuma wani asubbu ya sa ka ka tattaro wasu abubuwa na kazamta na jikin mace ko namiji a tattara a dama a ce wai magani tsayi ne eh tsayi ne sak shirka ce kawai eh ka waɗi kai tsaye kakkaji kakai karsu kakkaji duk wanda ya maka wannan gama gama wannan shirka ce ke soka so ke karbi da Allah so ke haramta maka gidan aljanna kuma wallahi Allah subhanahu wa ta'ala wannan maganar da ya faɗa ya ce ya haramta aljanna ga wanda ya shirka da shi wallahi ta yi kamata wannan maganar kullum ta tsaye a kai idan marabin kafa da kaje wannan ƙadamin na a ringa zancen kai ɗan wuta ne kuna aljanna ne kawai daga kayi shuru an ƙari daga kayi shuru an ce ka mutu magana wata ƙari yanzu ka shiga wani babi da za a rinka tattaunawa ina za ka aljanna ko wuta shi kuma dan kai dan mutum a ce ya yi shiru babu babu shi sai kwan ne kuma sabubban nan mutum ya mutum kaya guda ga sana a gaban shi kana kallo wani a moto ne yana kwana kan wani ya share shi ya mutu wani ciwon ciki ne wani estoma ne wani ciwon kai ne gashi da sabubba da yawa kana hawa moto kana ciwon kai soma tana taso ma kana masassara wanda wa'annan abubuwan da na zana gabaki ɗaya sun yi sabubin mutuwa wani kai me ke nuna maka gobe in kai ciwon kan ko kai ciwon ciki ba ka ta yi ba to da abin da za a yi kakka yarda kai shirka wallahi kakka yarda abu ne wanda kana tahiya wallahi har abada kai da aljanna bala'in gidan wuta ne zaka shiga ina amfanin rayuwa a ce a ƙarshe an cika ba imani a ce a ƙarshe an ji ana rikici da kai akan cewa wuta zaka subhanallah subhanallah rayuwa ba ta yi ba ba a ci riba ba an yi asara ne to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawa'il khabith yanzu akwai wanda zaka ji ya ce ma ai mutum aljannu in suka dame shi ai yana iya zuwa wajen masu buri ko masu tsaye-tsaye sime domin ya samu sauki kuma wani don ya kare wannan abin ba sai ya ce ai wata fatawa ce gani wani malami ya taɓa na shi ma wanda ya ba da fatawa malamai yadda suka mai rubdugu suka rihe shi akan wannan hadisan suka zubo mishi dole sai shuru ya janye wannan magana da shi ya magana yi ce ma mutum yana da iska ko wani abu ne rashin hankali haka ya same shi ko an mai subu ko yana da asiri a jikin shi ka ce wai ayi wani asirin a warware ne asiri a yi shirka domin a warware shirka yana ka taba jin irin abu to wallahi zai wasan jiki kaga an kira wani mai zaka wani bahullata ne a wannan daji daga daji ya zo da ni na sha gani a kira shi da wani wani aka zakara ya yanka a rinka zuba ma mutum a kai ana tsaga ana wani ne da ka gani ka san tsayi ne ake kuma ba warkiya ba ake wala ni ba taba ga wanda ya warke ba amma to ka gani ka gani to ma mutum sabbin aljanai sun abu darda ya ce ƙali rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allaha anzala da'a wa dawa wa ja'ala li kulli da'in dawa fatadawu wa la tadawu bil haram annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya saukar da kowanne cuta ya saukar mata da magani yace ya sanya ma kowace cuta maganin ta yana nan wanda ya sani ya sani wanda bai sani bai sani ba yace fatadawu wa la tadawu bi harami yace ku yi magani kada ku yi magani da haramun to anan sai wasu suka wata matsala suke ce wato akwai magunguna wanda ake cewa akwai drug a ciki wasu makokon taba jin wannan magana sai a ce akwai magunguna masu drug a ciki kuma annabi ya ce ta dawo wala ta dawo bil haram to ya zami da wannan magunguna tabbas in ka ɗauki wannan kinnan da ake takardar nan ta abin magani akwai wanda zan gani an rubuta percentage in drug a ciki eh akwai eh to kaga irin wannan sai malamai suka ce magana guda ce yanzu wannan maganin da aka ce ma da aka ce akwai kimiyya ta drug a ciki yayi suka ce idan ka ɗauki da yawa ka sha wannan drug in da ka sha wannan kimiyyar ta drug da ke da kwai a cikin maganin idan ta tattaru tana iya sanya ka yi maye to maganin ya zama haramu amma idan ka sha misali ka ɗauki magani ɗa goma sai ka sha da ka sha bai sa ka mayan komi ba duk da cewa a wannan akwai drug in akwai wannan amma da suka tattarin ba su kai matakin da su saka drug ba da su saka maye ba ya suka ce dalilin haka bai haramta ba wannan maganin suka ce saboda saboda a ita drug in ba ta maye ba ce ba ta maye ba ce iccen ne kuma iccen takan yi sarrafa shi aka yi ta hanyar da zai yi amfani ba ta ne zai cutar ba misali wata na taɓa baku wannan misalin wani bature ya ta gidan wani musulmi sai a kawo lemu ji ji ne aka kawo kuma aka ɗin itace kuma aka giya sai ke ce mashi kuwa inda musulman kuna bani mamaki kun ce giya haramun ce kuma ita wannan giyar da rezan aka yi ta kuma gashi kana ɗaukar rezan kana ce yace to ai ita wannan in ga daga inda aka aihe ta to me bambanci ka ka cire zan kuma ka ishan giya kuma giya da zan aka yi ta wasu ne yake dan karin musulunci dan murde sai ce to nashi sai ce me da diyakka da matakka wacce ce halaka a gare ka yace matata ma ya ce ya takawa daga mataka ta jewa ita ba ya ce mataka ta ayyata kenan kaga kai tsaye a hankalce ya mai ya mai bayani to yanzu misali kaga da muke suna rezen ne ana amfani da shi wajen aci kuma ana amfani da shi wajen ajiya to idan ya kasance wasu abubuwa ke da ko wanda ake iya amfani da su a yi drug kuma ana iya amfani da su a yi magani to dalilin haka suka ce irin wannan samfarin ne don haka bai haramta ba amma in dai har ka sha da yawa kai maye misali tiramol kaga tiramol in dai ka sha da yawa ai maye ake ko kuma akwai sauran kamfanoni daban-daban sana akwai wanda in ka sha guda ɗaya kai kwana biyu kana barci ko akwai da za ka yi kwana uku wani ce shi in ya sha sai shi kamar ana ya saman shullu sai shiga wani yanayi daban ya ce kuma ya barci barcin da bai taɓa yi ba nutsuwa kaga wannan kawai ya shiga cikin rudu na giya na mai kaga iri irin wa'annan kwamfani ma kada an su wannan haramu kada an su wannan haramu na sai ma ne ke cewa ذكر ذكر ذكر احاديث ذكر احاديث متفرقه ruwiyat fil khamr yace za mu ambata hadisai daban-daban wa'anda suka yi magana akan giya yace min zalika yace daga cikin su yace ma zakarahu abu nu'aym fil hilya hadisin da abu nu'aym ya kawo a cikin hilya yace an abi musa radiyallahu an daga abi musa Allah kara masa dake cewa atan nabi sallallahu alaihi wasallam bi nabidin fi jarratin lahu nashish yace an kama manzala sallallahu alaihi wasallam nabis a cikin wani wani makayi da ka kalle ta kawai irin wannan ana zubawa ana abin nan irin zubawa da ake yi irin zuba ce wadda ta shiga ranka yake cewa idribu bi hadha al-ha'id fa inna hadha shurbul man shurbu man la yu'minu billahi wal yawmil akhir annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan giya da kuka zo da ita ku buga ta da katanga saboda wannan kayan shan wanda bai imani da Allah bai da ranar lahira haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana fi sadrihi ayatun min kitabillah wanda a zuciyar shi yana da wata aya daga cikin ayoyin Allah wa sabba alaiha al-khamr ya zuba ma wannan ayat take zuciyar shi ya zuba mata giya subhanallahi yace sayji'u yawmal qiyama kullu harfin min tilka al-aya yace ranar kiyama kowane harafi na wannan aya da ka zuba ma giya zai zo gobe kiyama فيأخذ نصيبه حتى يكفه بين يدي الله تبارك وتعالى zai zo ya shaƙe ka kowane harafi da ka zo magiya ya kama ka ya kai ka gaban ubangiji fayu khasimu ƙur'ani ne zai zama abokin bikimarka ya ce ya allah wannan na kawo ƙaran shi ya ɗauki haramun giya ya zuba a kaina ya ce wa man khasamar ƙur'an khusima ya ce ai duk wanda ya kasance abokin rigimar shi alkur'ani ne gobe kiyama ai an ci galaba akan shi an kada shi hankali ina kai ina cin nasara kan alkur'ani ya ce falwailu ya ce hakika tabewa da azaba sun tabbata liman kana alkur'ani khasmuhu ga wanda ya kasance alkur'ani shine abokin jayayya shi gobe kiyama ba ya cece ka ba ya kasance da shi kuke shari'a ya ce waje annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ya zo daga manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min qaumin ijtama'u ala muskirin fi dunya illa jama'ahumullahu fi nar yace babu wasu mutane da za su gamu su su kewaye akan giya yace sai Allah ya gama su baki ɗayan su a gidan wuta yace fa yaqbalu ba'dhum ala ba'd yatalawamu su gamu ɗaya bayan ɗaya ɗaya na gamuwa da ɗan uwan shi kuma ɗaya kowanne yana da ɗan uwan shi فيقول أحدهم للآخر إيه رنجة ما يا فلان لا جزاك الله أني خيرا ya ce kai dai wannan kar allah sa kama da alheri a kai na na wata kun gane da in mutum yama alheri ba ta kake yi zaka allahu kai na allah sa kama da alheri ko to shi wannan idan sun gamu sai ce kai dai wannan la ya zaka allahu khairan kar allah sa kama da alheri a kai na bi ma'ana allah wadaranka sun da zagin juna yace fa anta alladhi awradtani hadha al-mawrid yace kai ne ka sa ni cikin wannan yanayi kai ne ka sa ni shaye-shaye wa yaqulu lahu lahu al-akhir mislu zalik shi ma ɗayan shi ma ya dinga mimita mi shi ma rama abin da yake gaya mishi shi ma dinga ce mi kai ma Allah wa ranka kenan ka ga dai a ƙarshe tsinuwa za ta ƙare rayuwar tasu yace wa ja'a annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan yazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man shariba al-khamra fi dunya saqahu Allah min sumul asawida shurbatun yatasaqat laham wajhihi fil ina'i qabla an yashruba subhanallah annabi sallallahu alaihi yake cewa wanda ya sha giya a nan duniya to Allah zai shayar da shi wata guba wannan gubai summul asawida idan aka ba idan aka ba mutum zai sha lokacin da ya karo fuskar shi gabaki ɗaya naman huska shi gabaki ɗaya zai zazzabo ya zubi cikin kwana sau da bala'i ga ya sha kuma dole ya sha sau da shi ya ce a bashi ɗan wuta zai nemi a bashi ruwa daga ya nemi ruwa iya daga cikin ruwan da za a bashi daga an meƙa mai gabaki ɗaya naman huska zai zubo cikin ruwan kuma dole ya sha kuma yana sha ruwan yana sabka a cikin cikin shi ga baki ɗayan hanjin shi baki ɗaya su narki su huto daga cikin ƙasar shi shi sa Allah ke cewa wa ya atihi al-mautu min kulli makani wa ma huwa wa ma huwa bimit mutuwa daga ko ina take zo ma dan mutaha amma a ce mai bakka mutuwa kana raye kana ji kana gani Allah zai alfata take wata bala'i ce mana Allah wata bala'i ce ya ce fa'iza shariba haka saƙata lahamuhu wa jilduhu ya ta'azza bihi a hannun na ya ce kuma idan ya sha wannan huskata da ta zubo ciki wani wari sabo zai tashi ‘yan wuta wannan warin kuma su zai dame su ya ce alawa sharibu ha وآصرها ومؤتصرها وحاملها والمحمولة إليه وأكل ثمنها شركاء في إثمها yace da mai shanta da mai kera ta da wanda ake kera makin da mai daukanta da wanda ake kaima da mai cin wani abu na riba a kan giya gabaki ɗin zai ta daga cikin cikin wannan zunubi ya ce la ya ƙabar Allah minhum salatan wala saumin wala hajjan hatta ya tubu ya ce ba za a amshi ibadarsu ba azuminsu ko sallarsu ko hajjinsu har sai sun tuba ya ce fa'in matu ƙablar tauba idan suka mutu ba su tuwa ba kana haƙƙar alallahi an yi suke hun bi kulli jur'atin sharabu hafi duniya min sadir jahannam ya ce haƙƙi ne akan allah a shayar da su gwarji guda da suka yi a duniya duk gwarjin da suka yi ta giya bai mana duk gwarji guda da suka yi na giya a nan duniya to a haƙƙi ne akan Allah sai ya shayar da su daga irin mikir suna mummunan ruwa na gidan wuta ya ce alawa kullu muskirin hamur wa kullu hamurin haram ya ce dukkan abin da yake sa maye giya kuma dukkan giya haram ce ya ce wai da hulufi ƙaunihi sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin haram ya ce kullu muskirin hamur kuma ya ce yana shiga ƙarƙashin maganar manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ce kowane abin sha da yake sanya maye ya ce haramun ne ya ce to yana shiga ƙalƙashin wannan magana ya ce alhashisha shi ne yi hashisha ba shisha ba ce ganyen da ake dusa mi za mu ce yawwa wiwi ta ce ya ce kama sai a tilkalamu alaiha insha Allah ta'ala ya ce kame da zance zai biyo kanta insha Allah ta'ala ya ce ruya inda shurbat alhamar idan atau ala sirat ya ta haɗafa hunu zabani ila nahar khabar ya ce mashaya giya idan suka zo saman sirati saman sirati suna cikin tangadin wannan zabaniyawa mala'ikun wannan zabaniyawa bale da unadiya sanada zabaniya su za su rinka warto su ila naharul khabar za su kai su cikin teku teku ta khabar fayasquna bi kulli ka'atin sharabuha min al-khamr za a shayar da su da kowane kwaf da suka sha bir guda da suka sha na giya za a shayar da su kwatankwacin abin da suka sha a duniya za a shayar da su da wannan ruwan na khabar wai kun san me khabar ne yace wannan ruwan na khabar falau anna tilka shurba tasubbu min as-sama'i la ahraqat as-samawati min harriha kwafi guda da za su sha inda za a zubo shi inda za a zubo shi da hassan mai wa'annan gabaki ɗaya sun ƙone sammai ma sun ƙone inda za a zubo shi a wata ruwa dalilin wannan giyar da suka sha za a ringa shayar da su da irin ƙazamta take fitowa daga farjin mazanata wannan za a tattara da mugunya da waye ga baki da tattara a ranga wasu shi ne kwatankwatan abin da suka ringa sha a duniya wannan duka ne ke nuna mana a ƙarshe duk abin da zai tahi da hankalin mutum musulunci ba ya san shi duk abin da zai taɓa hankalinka musulunci ba ya san shi hankalinka ba naka ba ne eh saboda ba saya ba kai ko bakka da wani abu da kake mai revision a kawai abin da aka baka ka kiyaye shi ka karanta alkur'ani ka kiyaye ibada ka ringa yawan azkar ka ringa barci wannan abubuwa aka baka wanda za su kiyaye ma hankalinka ya kasance hankalinka hankali ne na mummunai to a duk lokacin da kake nema ka ɗauke wannan hankalin ka da shi wani yanayi daban to wallahi kaga irin sakamakon da yake jiran ka ko ka sha wiwi ko ka sha kwamfirimi ko ka sha giya dukkan wani abu wanda zai kautar ga hankalinka in ka shi wannan sakamakon da muka zana akan giya iri ɗaya ne iri ɗaya kai mai saidawa ka ji da kyau kana karkashin tsinuwa ta Allah Allah ya tsine ma mai saida ta mai saida kwamfirimi mai saida kwaya tun da giya ba kowa ba ke samu yanzu yana harkarta amma wannan shi ne suka yawa a wurare daban-daban masu tebur bakin kasuwa bakin tasha eh bakin kwalliya bakin ina ne duk ba a rasa su ku ji da kyau allah subhanahu wa ta'ala ya tsine ma mai wannan halin mai sai da kwaya allah ya tsine mashi albarka kuma gobe kiyama ga irin sakamakon da zai samu na azaba za a sanya shi gidan wuta mala'iku suna yawo da shi a nasa cikin ruwa ruwan da inda za a ɗigo da ɗigo guda a nan duniya da duka duniya ta toyi na ka tuba ka ji tsoron allah wannan dukiya da kake ci dukiya ce ta haramu kai mai saidawa kana ɓata tarbiyyar yin mutane kana ɓata hankalin mutane kuma da gudunmuwarka gudunmuwa ce kake badawa mutane su haukaci ka haukatar da ɗiyan mutane za su shiga wani yanayi ba shi ba hallo kuma ka ci dukiya ta haramun kuma duk jikin da yake uguwa da dukiya ta haramun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wuta ce daidai da shi duk tsokar da ta buga da dukiya ta haramun wannan jikin wuta ce ta hidaciya da shi kuma ka sani addu'ar ka Allah bai amsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ya ba mu hadisi yace ya inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin Allah ya umarci mu'mine da abin da ya umarci manzanni ya ce ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati ma razaqnakum ya ku manzanni ku ci halak da abin da muka arzuta ku kuma ya kira mu ne yace ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya kunna ku imani kuma ku ta halak thumma zakara rajul yudilu safa ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa guziya bi haram fa anna yastajabu lahu annabi sallallahu alaihi yace sai aka ambato wani yana cikin balaguro ya yi nisa cikin balaguran ya sha wahala a balaguran ya rasa dabbar shi ya rasa abinci ya rasa abin sha lokaci ne na amsa addu'a mutum yana cikin balaguro ya daga hannu ya rinka cewa ya rab ya rab ya rab sai dai kash fa mat'amuhu haramun abincin shi da yake ci haramun ne wa mashrabuhu haramun abin da yake sha haramun ne wa malbasu haramun tuhar da yake sawa haramun ne wa guzya bil haram da haram din ma ya tashi annabi ke mamaki ce fa anna yustajabu la ta ya za a amsa min ta za a amsa addu'a mai irin wannan wanda ya da haram to ka sani mai sai da kwaya haramun kake ce addu'a ka Allah bai amsa ka ji tsoron Allah mai sai da taba kai ma addu'a ka in baka yi hankali ba inda ita kadai ce sana'ar ka addu'a ka matsala gare ta saboda haramun kake sai da taba haramun ce duka wannan haramun ne kakkai wani ke yake da haka bari tsoron Allah mu kiyaye kanmu daga wuta wannan abin an saida shi ba a saida shi ba ƙauyen arziki suna nan kaya guda a wajen Allah ka nemi Allah baka eh ba sai ta wannan hanya ba za ka arziki ba ta wannan hanya ba za ka ci abinci Allah shirye mu baki daya subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah